أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء an kara an kara an
فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين to waskur ubangiji subhanahu wata'ala yace da tuna iz kulna lokacin da muka ce lil mala'ikati ga mala'iku kullihim gaba su wannan magana magana ce da Allah ya faɗa wa gaba ɗayan mala'iku aka ce da su usjudu li adama ku yi sujada ga annabi adam ku yi sujada ga annabi adam sujuda tahiyyatin gaya sujada irin ta gaisuwa bil inhina'i ta fuskar sunkuyawa ku sunkuya don yin gaisuwa ga annabi adam shi yasa a sannan ya zamo shi annabi adam shi ne wanda aka nufa da sujada ya tun da gaisuwa ce aka yi masa kenan gaisuwa ce aka yi masa au sujuda ibadatin ko ku sujada irin sujadar ibada lillahi ibadar da yake Allah aka nufa da ita amma fa ila adama annabi adam an sanya shi shine alkiblar sujadar taku annabi adam ya zama alkiblar sujada ne a sannan ba wai shi aka yi wa sujadar ba ta kalimatan lahu an sanya annabi adam ya zama alkiblar sujada don a nuna girmamawa a gare shi kamar yadda ake yin sallah zuwa ga ka'aba da ake sallah ake fuskantar ka'aba ka'abar ake wa sallah a'a ba ka'aba ake wa sallah ba Allah ake wa sallah shi yasa fuskantar ka'aba wato sallah ce ga Allah ake ita ka'aba alƙibla ce da ake fuskanta don yadda da fifikonsa cewa ku nuna ku yi haka din don yadda da fifikonsa shi can su da tahiyyatin din mansubi ne bisa cewa mafuli ne mudulake mafuli ne mudulake wanda yake ya nuna nau'i ko ya nuna nau'in sujada ta su nan ko itirafan bi faralihi shi mansubi ne bisa cewa mafulun li ajalihi ne mafulun li ajalihi ne to al'umma gaba ɗaya sun gamu cewa sujada wato da aka yi ga annabi adam ba wai bauta masa aka yi ba ba abun bautawa sai Allah shi kaɗai ne abun bautawa to ko sai dai ya zamo imman hina'un ko dai sun kuyawa ne kamar yadda baibaye suke gaida junansu wanda ba larabawa ba sun saba wajen gaisuwa su sun kuya na wato da wannan shine aka samu wasu a cikin malamanmu kamar shehu ma'an sani kafin ga ya zamo farkon tashin lamarinsa baya son haka saboda ganin an ce ai al'ada ce wadda take ba ta larabawa ba shi yasa me yasa za a yi haka har aka kai maganarsa wajen shehu ma'an salga shehu ma'an salga ya kiransa ya tambaye shi yake cewa kai an ce baka kaza baka kaza ya ce to ai gashi abin da aka faɗa a gaba da ita Shoman Salga ya shiru bai ce masa komai ba bai ce kayi ba bai ce kakkai ba Shoman Sani ya ce sai da Allah ya gama shi da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da ya zama duk lamarin sa ya mayar ga Shehu Ibrahim ya tambayi Shehu Ibrahim game da irin wannan sai Shehu Ibrahim ya ce ai duk abin da zai bayu zuwa a samu rashin fahimta a bashi shi yasa in ya zamo rashin sunkuya wannan zai bayi zuwa a samu rashin fahimta ko a ga cewa ba kai ladabi ba to ka sunkuya da sunkuya wannan dai ai ba ibada ba ce masu cewa ma ibada ce su ma sun dawo sun ce a ai kuskuren fahimta suka yi ba wannan ba a ce masa ibada ba ba a ce sujada ba sunkuya wannan ai ba a ce sujada ba ce so yanzu suna faɗar haka su ma to koko an ajiye shi annabi adam ne a matsayin alkibla kalka abati kamar da aka ajiye kaba a matsayin alkibla ruwal akawa a ce eh shi annabi adam an ajiye shi ne a matsayin alkibla shine zancen da ya fi karfi hakika ubangiji ya shafe baki ɗayan wannan ba wani wanda yake zama wa ita ce kawai Allah ya ajiye ta a matsayin alƙibla tunda aka shafe fuskantar baitul maqdis ya komo sai ka'aba kadai ake fuskanta ita ce kadai wanda za a fuskanta a yi sujada shi yasa kuma ba dama a ce za a yi sujada ga wani da sunan wai an sanya shi alƙibla wata ran shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya je unguwa wani gari ya dawo a bayan fas zai shigo cikin fas sai wani ya sai wata ta ganshi sai ta sunkuya har ta dora goshi a ƙasa sai ce da ita kafarti quli ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan abin da kika yi kin yi abin da ba daidai ba a musulunci dole ki aikata abin da zai nuna kin dawo musulunci magana tana nan a ifadatul ahmadiyya to fasajadu mala'ikun nan gaba ɗaya suka sujada illa iblisa sai ko iblis wanda shi yana tare da su amma ba a cikinsu ba wai jinsin mala'ika ba ne a'a zamansa ne tare da mala'iku yana ibauta wa Allah tare da mala'iku kowa abul jinni shi ne uban aljanu a ba ya ƙi intanet aminar sujudi ya ƙi yin sujjada wasta gabara ya yi girman kai ya yi girman kai an an yi tahizahu daga ya riƙi annabi adam musulatan tsanantuwa fi ibadati rabbihi a cikin bautar Allah ya nuna cewa shi gaba ɗaya ba zai yi sujjadar yana fuskantar annabi Adam ba wa kana min al-kafirina shi kan iblis ya tabbata a cikin kafirai fi ilmin lahi Allah ya san haka tun fil azal cewa duk ibadan nan da iblis yake to amma a ƙarshe zai kare ne a matsayin kafiri shi yasa kuma ake cewa wannan abu da ya afku ga iblis ya isa mununiya ko matashiya ga kowa kadda don kaga a yanzu Allah ya hore ma kana biyayya gare shi kana ibada wannan ya sa ka ringa ji da kanka ka ringa kai ganin kanka kai wani ne ka ringa tunanin ya karshe zai zama ka ringa tunanin ya karshe zai zama dan iblis din nan ya shekara dubbai yana bautawa Allah tare da mala'iku wanda a mala'ikun nan ba mai ibada kamar tasa amma a karshe ga da yanda ya kare shi yasa karshe ita ce babba a baki suna shi yasa koyaushe bawa ya ringa tunanin ya karshe zai zama kada ya rubu da wani hali da a yanzu yake cikinsa da irin halin da kake cikinsa in Allah ya nufa sai ya juya shi ya koma ba haka ba wal iyazu billahi rike imanin naka ko rike biyayya ga Allah da kai ba da ikon ka bane ba da dabarar ka bane da horewar Allah ne da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala aw bi raddihi al-amra koko da fuskar mayar wasa umarni da aka ce yayi ce shi ba zai ba an ce yayi ya ce shi ba zai ba da wannan ne yasa ya zamo kafiri domin duk wanda aka ce yayi to dan ya ka ba wai ya ce ba a a ne kawai to wanda ba a ce ko ya yi amma bai ce ba zai ba wanda ba a ce ya kafurta ba ya yi laifi amma dai ai bai kafurta ba amma
ba wai ya daina ba kuma aiki
da annabi adam ya zama a cikin aljanna baya tare da munisim wanda zai ɗebe masa kewa ya zama baya tare da wanda zai ringa ɗebe masa kewa wannan yasa aka halicci sayyidatuna hawwa'u matarsa daga hakarkarinsa na hagu an halicce ta ko alhali yana bacci ya farka ya ce da ita wace ce ke ta ce aini matakka ce matakka ce Allah ya mata ilhama cewa ita an halicce ta ne don ta zamo mace don ta zamo mata ga annabi adam wa kulna
اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين wa kulna muka ce da annabi adam tare da matarsa hawa ya adam ya adam uskunan ta zaujukal aljanna ka zauna kai da matarka ku zauna a cikin aljanna matar taka ko ita ce hawa bil maddi da alhamza a ƙarshe bayan alifin ku zauna a aljanna ai jannatul huldi aljanna ta dawwama wa haya ita aljannan nan tana burbushin sama ta bakwai yanda shu'ab la yake faɗa mai ta tafsiri fa fi sama'i jannatun wal khulqu fi nari jamma wal asahul waqafu ita aljanna lalle hujjoji sun nuna cewa a sama take amma akwai sabani da yawa a game da wuta a ina ita take amma dai zancen da ya fi inganci ma shine a yi tawakkufi ka a ce ga inda ita wutar take a bar lamarin ga iya ga sanin Allah tabaraka wa ta'ala to ma'anar uskun ka ci gaba da zama lazimil ikamata ka ci gaba da zama ka lizanci zaman domin san da aka faɗa masa ai yana zaune ne a cikinta ba wai ana nufin ka farar da zaman ba eh ba ana nufin ka farar da zaman ba dan san da aka umarce shi yana zaune ne a cikinta wal amru kuma ne anan da aka ce uskun ya zo ne dan izini shi amri yakan zo dan ma'anoni wajen guda talatin wanda shawab layi dan fodo ya kawo wajen guda ishirin da biyu a cikinsu a miftahu tafsiri jalaluddin suyudi ya kawo wajen guda ishirin da takwas shi kuma wato a cikin kaukabus sadi a cikin kaukabus sadi amma dai ya zo don nuna umarni neman a yi to wannan shine hakikarsa in ya zo ba don haka ba kama a nan to ya zo ne a majazi ya sa zana uskun din majazi ne wa kula min ha ku ci daga aljannar min simariha daga 'ya'yan itatuwanta ragadan ci mai yalwa aklan wasi'am ci wanda yake mai yalwa la hajar fihi ba inda aka tsare muku aka ce banda nan ko ina ku a iya ce har su shi tuma duk inda ku so amma min ayi makani min aljannati a ko ina aljanna kuke so ku a iya ce la tariqa alaikuma ba tsare muku ba ba ce banda nan ba amma wala ta karba hazi shajarta wannan bishiyar ka kusace ta bil akali minha ta fuskar ku ci daga gare ta wasu suka ce alkama ce aw gairuha wasu suka ce a ba alkama bace wata bishiya ce daban kada kuna min zalimi da sababin kusatarta sai ku zamo kuna daga azzalimai al'asina ma saba wa umarnin Allah an fusahu ma wanda suka cuci kawunansu da bi muhalafati da saba wa umarnina bi muhalafati da saba wa umarnina wato ba abinda bawa zai yi cuci kansa irin ya saba lamarin Allah domin kun ya saba lamarin Allah ya saba umarnin Allah ya jawo wa kansa bala'i wanda eh, ba ba makawa duk saban da aka yi wa Allah in ba an gamu da yafewar Allah ba sai an ga sakamakon haka a duniya da lahira zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat yaydin nas wa ma asabakum min musibatin bima kasabat yaydikum wa afu an kasir wa afu an kasir shi yasa ah, ba abin da bawa yake cuci kansa irin sabawa Allah fa wasala ilaihi mashaidan sai shaidan ya samu saduwa zuwa gare su bayan an kore shi daga aljanna Wa- Allah shi ya san ta wata hanya shaidan ya bi ya sadu da su ana faɗar hikayoyi da yawa a nan amma daidai hikayoyin nan da aka ake ambato ba wadda take tabbas shi yasa a fawar sanin haka ga Allah shi ya fi Allah ne ya san wata hanya shaidan ya bi ya sadu da su gashin zai magada shaidan din akwai hanyoyi da yawa ai da suke bi su sadu da wanda suke so su bar da shi sai ka gama cewa ka killace iyalin ka ka abin nan amma kuma iyalin da aka suna ɗakunan su za a sadu da su eh za a akwai hanyoyi da yawa na a sadu da su ko kaga ai ana kwatanta abin da shi wancan shaidan din na asali yayi babban shaidan yayi wajen banna mabannaci ba irin hanyar da ba zai bi bai banna Eh, ba irin hanyar da ba zai bai sada bannarsa kuma ga wani wa qala li adam iblis shaidan yace da annabi adam ba na nuna maka bishiyar da in ka ci daga gare ta ba za ka ta dawwama a nan ya rantse wa annabi adam ya rantse wa Hauwa da Allah shi iblis cewa innahu nasul lahuma maganar nan da yake faɗa musu nasiha yake musu yanda Allah zai faɗa mana nan gaba a cikin suratu al-arafi wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihina wannan yasa yau da reso suka ci daga gare ta ba su ɗauka wannan ita ce ainihin wadda Allah ya hana su daga gare ta ba sun ɗauka hannun daga ɗaya ne ba su dubi cewa hannun daga nau'i ne ba ba zallahu mashaidanu والشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين fadan lahum shaytan shaytan ya darzar da su iblisu iblis ya darzar da su azhabahuma ya tafi da su anha daga aljanna ya sabauta abin da yake zai zamo sa- fitar su sababin fitar su daga aljanna shi yasa nan da aka dangana ihrajin ga shaytan majazi ne anha daga aljanna anil jannati daga aljanna bi gururihi ta fuskar yau- ya rudinsa yaudararsa fara jahuma ya fidda su min ma kana fi daga abin da suke cikin sa da aka dangana fitarwa ga shaidan majazi ne a kali minan ni'ami abin da suke cikin sa na daga ni'imomi wal karamati da girmamawa ta Allah kuma wannan abin da shaidan ko iblis zai ga annabi Adam da matarsa Hawwa abin da ya rantse kenan a gaban Allah sai ya ci gaba ga yi ga 'ya'yansu shi yasa koyaushe ya ga ɗan adam yana cikin wata ni'ima musamman ni'ima daga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah Allah yake sai ya raba shi duk yadda za a yi, ya raba shi da wannan ni'imar ko da wannan matsayin sai ya yi shi yasa Allah yake faɗa mana cewa mu gane shaidan babban maki ne namu ya kamata mu zauna da shi a matsayin maki inna shaitana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwwa alam ahadi lakum ya bani adama Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin to wa kulna muka ce da su ibidu ku sauko ilal ardi zuwa kasa ko tamaltu ma alaihi tare da abinda kuka kunsa min zuriyyatukuma daga ƴaƴanku aw antuma wa iblisu ko ko da aka kawo jam'in ana nufin annabi adam da Hauwa da kuma iblis sai yasa aka ce ibidu ba ibida ba ba'arukum alhali sashenku ba'aru zuriyyati sashi a cikin ƴaƴanku libarin adu masu gaba ne ga sashi ƴaƴan nan da za ku haifa gashi dai duk daga gare ku suke amma sai an samu gaba tsakaninsu me ke jawo ake samun gaba tsakanin ɗiyan adam tsakanin ƴaƴan adam saboda zaluncin sashen su ga sashe zalunci shi ke kawo gaba idan da kowa za a bashi haƙƙinsa ba abin da zai kawo gaba Ah, ba abin da zai kawo gaba shi yasa koyaushe ana ƙoƙarin a yi maganin gaba ko ƙiyayya ko faɗace-faɗace to babban abin yi a bar zalunci a yi maganin zalunci in an maganin zalunci to an maganin wannan gaba ɗaya awil adawati ko ko gabar Ah, wanda take tsakanin mummune da iblis har abada mummune abokan gaban iblis ne har abada iblis abokin gaban mummune ne wala kun filari mustaqar kukan za a ba ku matabbaci a duniya maurin karari da ku da 'ya'yanku za ku samu wajen da za ku zauna a duniya ala wajeha bisa fuskar ƙasa ko ko za a ba ku matabbata a kaburbura koko za a ba ku kararun zama tabbata wa mata'un da jin daɗi bi ma fiha za ku ji daɗi da abin da yake cikin duniya ilahinin haƙi zuwa wakacin da ajalin ku zai ƙare wakacin ƙira'i ajalikum haƙi zuwa wakacin ƙarewar ajullanku kaga anan hinin wato an kawo shi ana nufin haƙi zuwa ƙarewar ajali haƙi matuƙar rayuwa kenan wanda shi hinu a ƙur'ani akwai inda aka yi amfani da shi irin wannan yana nufin ƙarewar rayuwa gaba ɗaya akwai kuma inda aka yi amfani da shi ana nufin shekara arba'in akwai inda aka yi amfani da shi ana nufin shekara ɗaya akwai inda aka yi amfani da shi a ƙur'ani ana nufin kwana ɗaya ko yini da dare shi yasa aka samu sabani tsakanin malamai idan mutum ya ce wallahi ba zai zance da wani ba hinan hinan to zuwa yaushe ne in ya zance da shi za a ce bai kafara ba wato bai kari ba a rantsuwarsa kafara ba ta kama shi ba to aka samu sabani malamai suna faɗa wata kaya a nan cewa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya rantse cewa ba zai wani abu ba hina ya faɗi kalmar hinu din nan sai abin ya dame shi sai ya je ya tambayi sayyidina abubakar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce da shi ka je kakkai abin har iyaka rayuwarka da ya fito sai ji zuciyarsa da ya kamata ne masa gaigai yanzu nan abin za a ce ya bari har iyaka rayuwarsa sai ya tambayi sayyidina umar ya tambaye shi sai sayyidina umar ya ce da shi ka je ka bar aikatawa kakkai wannan abin nan da shekara arba'in in shekara arba'in ta wuce ka iya yi ba komai ba kai kari ba a ran zuwarka sai ya fito da wajen sai da nama zuciyarsa dai bata samu nutsuwa ba hankalinsa bai kwanta ba sai ya je wajen sai na usman ya tambaye shi sai sai na usman ya ce to ka je ka bar aikatawa shekara guda bayan shekara guda in ka aikata ba komai duk da haka zuciyarsa bata kwanta ba sai ya je wajen sayyidina ali radiyallahu ta'ala ya tambaye shi sayyidina ali ya ce ka bari yau da gobe yau da gobe yau wannan yinin da wannan dare gobe din tai shikenan ka iya yi ba kai kare ba mutumin nan da ya fito sai ce a to ya manyan sabai amma tsakanin su an samu sabani akan matsala daya sai ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika aka kira su duka da suka taru sai ya ce da abubakar kai me yasa kace ya bar aikata haka tsawon rayuwarsa sai ya ce aidan naga ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala ta'lamunna na ba'ahu ba'dahin wanda ba da hinin ina ana nufin bayan karewa ajalin ku ashe iya ahinu yana nufin karewa ajalin mutum har zuwa karewa ajalin mutum sai ya ce da sai nama kai ko me yasa kace shekara 40 jadin naga Allah subhanahu wata'ala ya ce halatai alal insani hinun min ad-dahri hinu a sannan ku an ce shekara arba'in ake nufi shi yasa na ce shekara arba'in ya ce da sayyidina usman to me yasa kai kace shekara guda ya ce yadda na ga allah ya ce tuti ukulaha kulla hinin bi izinin rabbiya ita ko a bishe da binan nan duk shekara ne take yaya a duk shekara yaya take shi yasa na ce hinu din nan shekara ce ya ce da sayyidina ali to kai me yasa kace yini daya da dare daya ya ce ai dan Allah subhanahu wata'ala ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna sai manzo Allah ya ce kullu ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitu muqtadaitu ai baki ɗayan sahabbai na kamar taurari ne kowa a cikin su kuka koyi da shi kuna kan shirya sannan aka ce ya ce da shi mutumin ya je aiki da fatawar sayyidina ali ya ce ya je aiki da fatawar sayyidina ali mu a masabar malikawa in yi rantsuwa irin wannan shekara guda ake cewa yadda mai mutasar yake faɗa wasanatun fihi ne wasanatun fihi ne in yi rantsuwa la af'alu kaza hina sai a ce ya bar aikatawa shekara guda in shekara guda ta wuce ya aikata ba za a ce ya yi kari ba amma in ya aikata kafin cikar shekara to sai a ce ya yi kari shi yasa mu masabar mu kenan kamar bisa fatuwar sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina take to a wato wakacin karewa ajillan ku bil mauti da mutuwa aw ila yawmil qiyamah har zuwa ko ko har zuwa ranar alkiyama fatalake adam
آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم to fatalake adam annabi adam ya karbi a haza ya karbi kalimatin kalmomi daga wajen ubangiji alhamahu iyaha ubangiji ya masa ilhama kalmomin nan wahiya kalmomin ku sune rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wato tarhamna lanakunanna minal hasirin wanda za a faɗa nan gaba a cikin suratul a'raf ya yi addu'a da ita wato nan da suka kewaye wannan ayar raba na zara na amsana da suke kewaye ayoyin da ake fassara da gyara a kai irin wannan ba kewayewa ɗaya ake musu ba don wannan an kawo ta ne ba a wajen ta ba kewayen wadda ake yi akan yi iri daban ne Eh, amma su kaga iri ɗaya suka yi da shigen ayoyin da ake fassara ko sai yasa yana bukatar a gyara wato a bambanta su cewa wannan aya ce aka kawo ba fa a wajen ake ba an kawo ta ne don bayanin wani abu fata ba alaihi sai ubangiji ya karbi tubansa kabila taubatahu ya karbi tubansa wa mar'atuhu matarsa hawwa'u tabi'atu lahu mai bi ce gare shi a wannan innahu huwa tawwab hakika ubangiji shine mai yawan karbar tuba kasiru qubuli tawbati mai yawan karbar tuba ala ibadihi ga bayinsa marratan ba'da marratin a maimaice ba a kankautawa duk sanda bawa ya tuba ga Allah sai Allah ya karbi tubansa ko da mara tuban ta yawaita ba a kiran wani Allah a ce masa tawwabu mai yawan karɓar tuba dan in ba Allah bane in an masa aka aka tuba ya karba aka sake aka tuba ya karba don aka ci gaba da yin haka ba zai karba ba zai ce ya ya ya abin nan amma shi Allah subhanahu wataala ko yaushe Allah Allah yake bawansa ya komo gare shi lallahu afrahu bi tawbati abdihi almu'min min ahadikum idza wajada rallatahu illa iyaka akan kira bawa shi ma tawwabu bi ma'ana kasirut tawbati wanda duk sanda ya laifi yakan tuba kamar yadda nan gaba zai zo a wannan surar fa idza dadda har na fado na min haisu amarakumullah inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina to akan kira bawa shi ma tawwabu da ma'anar cewa mai yawan tuba yanda sai da abulganir nablisi yake faɗa huwa la huwa tawwabu bal huwa anta la anta almutabu alaihi ya mitsabu to arrahimu mai yawan jin kai almubarak fi rahmati bihi mai sa matuka a cikin jin kai gare su qulna habidu minha منها جميعا Mm.
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون qulna muka ce da su ihbidu minha ku sauka daga gare ta min aljannati ku sauko daga aljanna jami'an gaba ɗayan ku kurrila an maimaita shi taki da nan karfafawa awwalu sauka ta farko daga aljanna ne zuwa sama ta duniya wato eh, nan din da ya da gyara awil hubudul awwal awil hubudul awwal ko ko da bambanci tsakanin su sauka na farko min aljannati daga aljanna ne ila sama'i duniya zuwa saman duniya wasani na biyu kuwa min sama'i duniya daga saman duniya ne ila al'ari zuwa duniya daga sama ta farko ne zuwa nan duniya wato akwai a awil hubudul awwalu in ko sauka ta farko to kai ma jannakum shi yasa fassarar da yace akwai fassarar da take ganin hubudin diddai ne da wancan da aka ce ibidu ba a rukun libarin adu da kuma wannan da aka ce ibidu min ha jami'an diddai ne to ya zama kenan maimaita wadda aka yi dan takidi ne akwai kuma fassarar da ta ce a'a ba ɗaya ba ne shi yasa maimaitawar ba takidi ba ne kowanne ya zamansa kenan ya zama an samu abin da malaman usulul fiqh suke kira tasisi kenan tasisi wanda mukabilin takidi ne ko bai ma na kun min ni hudan ko dai shari'a za ta zo muku daga gare ni ai fa in atakum min ni hudan ba idan shari'a ta zo muku daga gare ni ta fuskar aiko manzanni da saukar da littattafai kamar ta biya hudaya wanda ɗiya bi shari'a ta fa amana e imani wa amila da ce aiki da bi na fala haukun alayhim to wannan ba tsoro gare su a lahira fil mustaqbal ko anan gaba ma tun anan duniya in mutum ya yi biyayya ga Allah to ai tun anan duniya ma ya zauna lafiya ya zauna lafiya man amila salihan min zakari na unsi wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba ba abin da yake tawowa ba wa shiga uku sai ko rashin tsayawa aiki da shiryar Allah wanda eh, in aiki da shiryar Allah shike jawo bawa ya fada halin kakani kayi falahun alayhim to wanda suka yi haka ba tsoro gare su fi- a nan gaba wala hum yazunnu su kuma za su yi bakin ciki ba fil akhirati a lahira a in sun je wa ala ma hallaku ba za su yi bakin ciki ba su abin da suka bari a nan duniya tayo mutum mutuwa ta zo masa yana tunanin ga 'ya'yansa ƙanana ya wani hali za su shiga bayansa don wanda yake mummuni ne a nan take mala'iku za su zo gare shi cewa kakka damu da wannan 'ya'yan da za ka bari mu za mu kulan ma da su Eh, na anna lazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah duk wani abin da kuma bari a duniya mu za mu kula muku da su mu za mu kula muku da wannan abin to wa- eh, walan ma wa adal mu'minina inda Allah ya wa mu'minai alkawari sai kuma ya kawo narko ga kafirai da yace wallazina kafaru الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to wallazina kafaru amma wa'annan da suka kafarta bi ayatina suka kafirce da ayoyin Allah bi qulubihim azkatan su wa kazzabu suka karanta bi ayatina da ayoyin Allah bi alsinatihim da harsunan su ulaika masu wannan sifa asabun nayi sune yan wuta kun biya khalidun su kan masu dawwama ne a ciki sun mahassa alal kitabi sannan kuma daga baya ubangiji ya keɓance waɗanda su an ba su littafi tun a baya wani ilimi wanda an ba su ilimi tun a baya ba da, da magana bil hidabi da aka fuskance su da magana ka anini bayan da an kawo magana ta kowa da kowa shi yasa anan a nusan nan tamu akwai ketara kenan sun mahassa alal kitabi wal ilmi bil hidabi ba da ta'amimi fakala sai ubangiji ya ce يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون to ya bani isra'ila ya ku banu isra'ila ya'yan isra'ilu wa ake nufi da ya'yan isra'ilu aulada yaquba su ne ‘ya'yan annabi Yaqubu ɗan annabi Isa ɗan annabi Ibrahim. Man Isra'ilu ɗin nan laƙabi ne gare shi, laƙabi ne ga shi annabi Yaqub. Abin da ake nufi da shi zaɓaɓɓen bawa na Allah, ko babban bawa na Allah, babban bawa na Allah. Shi yasa asalin Isra'ilu suna ne mai girma, amma kuma abinda ‘ya'yansa suke daga baya sai ya jawo sunan ya koma sunan zargi ko sunan suka da an ce wannan isra'ili ne zai zama an soke shi cewa mai aiki ne mummuna saboda ayyukan ‘ya'yan nasa da suka yi mummunana na baya wannan kuma yake nuna tayarwa ko matashiya ga kowa cewa kaka ringa tunkaho da cewa ai kai ga yadda magabatanka suke idan kai ka zo kai aiki mummuna sai ya zama abin ya koma mummuna a haƙƙinka idan ta harta bi aba'in lahum sharafun kulna sadaqata walakin bi isma waladu in ka ce za ka yi alfahari da cewa kai kana da iyaye iyayen da yake an tabbatar suna da ɗaukaka za mu ce gaskiya ne mun yadda iyayen ka maɗaukaka ne amma bi sama waladu wanda suka haifa kan bai abin nan ba albasa ba ta halin ruwa ba albasa ta fito daga ruwa amma ba ta laushi irin ba ta laushi irin na ruwa ba sai zamo yaji take to zukira an ambaci annabi yaqub da lagabinsa liyata zakara auladuhu ma'anahu dan ƴaƴansa su ringa tuna ma'anar isra'ilu dinnan cewa kakansu fa wani zababban bawa ne na Allah mai biyayya kwarai ga Allah tabaraka wa ta'ala in ya so su ma su koyi da shi a wajen tsayawa su bauta ga Allah da tsarkake ayyukansu ga Allah tabaraka wa ta'ala a ya ku ɗayan Isra'il tazkuru ni'imatiya ku tuna ni'imata allati an amtu alaikum wata ne ni'ima da ita gare ku bi ta'alimi ma la ya'lamu gairukum na sanar da ku abinda wani ku bai san shi ba a zamanin ku wani ku bai san shi ba wa idraki zamanin nabi da yadda ku kuka riski zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama an muku wata ni'ima babba kun samu hada zamani da manzo sallallahu alaihi wa sallama aw ala abaikum ko wato ya zama kenan magana ana yi ne da banu isra'ilan da suke akwai su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai ana magana da kakanninsu bane ko iyayensu aw ala abaikum ko ko ku tuna ni'imar da nayi ga iyayenku da daga yadda aka tsirar da su daga fir'auna wa ma ba'adahu da abin da yake ya afku bayan an tsirar da su daga fir'auna ya za a yi ko ku tuna ni'imar shine ku tsaya ku gode wa wannan ni'imar da biyayya gare ni ba bawa ya ringa cewa ai Allah ya min ni'ima ba ko ya ringa na gode wa Allah bisa ni'ima da ya min ni'ima kaza na gode masa ba wannan ake bukata ba haka ma abu ne mai kyau amma abin da ake bukata yadda malamai suke faɗa ai a shukuru sarful abdi ni'imatan lahi ila ma hulika li ajaliha bawa ya sarrafa ni'imar da Allah ya yi masa zuwa abin da aka yi wannan ni'imar saboda shi idan ka ɗau ni'imar da Allah ya yi ma kai abin da ba dan haka Allah ya yi ma wannan ni'imar ba to baka gode wa Allah ba in ka kwana kana ka gode wa Allah baka gode wa Allah ba gode wa Allah da zaka yi shine ka sarrafa ni'imarsa a inda yake ka sarrafa ta amma mata ka sarrafa ta a wani waje to kuma ka gode masa ba wa aufu bi ahdi ku cika alkawarin da ne muku alkawarin da ke tsakanina da ku ku cika shi shine ku nisanci abin da din na hana ku ku yi biyayya ga umarni cikawa da alkawari abu ne babba musamman alkawarin da aka yi wa Allah Eh, fi bil uqudi wa bil aymani la siyama aqdun wafa'un bihi min azamil qurabi ka cika da duk abin da ka rantse sai kai ko kuma alkawuran da kai ko tsakaninka ne da bayan Allah ballantana alkawarin da yake cikawa da shi yana daga mafi girman ibadu kai alkawari kullum za ka yi istighfari ɗari safa da ra- da- da yamma wannan ibada ce babba ko ba ibada ce babba ba Eh, ibada ce babba kai alkawarin za ka yi salati ga annabi ɗari safa da yamma kai wa Allah alkawari babba ibada ce babba kai alkawarin za ka ce la ilaha illallah kalmar da manzo yake cewa afrul baqultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah don wannan ibada ce babba ko ba ibada ce babba ba yanzu ya zaka bari wani mai son ya cuce ka ya zo ya raba ka da wannan ya ce ma wai ai wannan ai ba daidai bane ai akwai wani abu daban akwai wani abu daban haba aw kufrun billahi an qala abdun mukhlisan la ilaha illa allah aw an istaghfara al ilaha yurji minhu kufrana ma janatu yadahu in yakun za ya ayyuhan nasu kufran farkamul kufra kamadu ukubahu yanzu dan bawa ya tsaya yana ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai wani katan ka kawai dube shi ya ce wai ya kafarta wai abin da yake ba daidai bane kuma wai a ce wai za a saurari wannan da hankali ko anya ko mutumin da ya ce la ilaha illallah sai a ce wai ya kafarta haba bayan Allah ai wannan shine kafircin to ai sai a ce kowa ma yayi wannan kafircin eh eh, kowa ma yayi wannan kafircin in dai wannan shine kafirci eh in ya kun za ya ayyuhan nasu kufran falzamul kufra tamadu uqubahu to ufi bi ajakum Eh, gaba daya da riko abin da suka zo da shi shine a biyayya ga Allah a tsaya a- a- a bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala kamar da rika tijaniya gaba daya yadda maulana mushaw ibrahim yake faɗa radiyallahu ta'ala anhu. ai gaba daya ma cikin dariƙa tijaniya ba inda aka ce dole sai ka kira shehu tijani sai ka kira shi sunan shehu tijani abin da yake ciki kawai istighfari salati da annabi sallallahu alaihi wasallam hailala amma fihi zikru shayhi aw zikru ghairihi qawli lida'il abdi ainu jawadi ai wannan wuridin shine ainihin magani ga duk cuce-cucen da suke damun bawa ba ma ka bari har wani ya raba ka da shi har wani ya raba ka da shi wai ya dauka wai ya dora ka akan wani abu haba ai wa aufu bi ahadi a cika alkawarin da ke tsakanin bawa da Allah bitina bin nawahi ta fuskar nisantar abinda Allah ya ni daga gare shi zahiran wa badina da kuma bai yi umarni na Allah zahiran wa badina yana cikin alkawarin da ke tsakanina da ku ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ufi bi ahdikum in kuka yi haka ni ma na cika da alkawarin da ne muku alkawarin da kuka yi za ku yi min abin da kuka ce za ku yi min na ibada ku yi ni ma kuwa abin da nace zan muku na cika bisawabi ta fuskar in ba ku lada biduhulil jannati ta fuskar shiga aljanna da tarka shiga aljanna shi yasa yanda ake faɗa yanda ibn baba yake faɗa a nazarin miftar rusuli ai ambatan zikiran nan na cikin ɗariƙa ai tsari ne da yake sadarwa zuwa shirya kai tsaye domin ku bauta ce ga Allah ka cika wa Allah alkawarin da kai ne shi yasa me zai hana Allah ya cika ma shi nasa alkawarin ilam li anna zikira hazal wurdi يهدي إلى الرشاد أين يهدي اعلم بأن ذكر هذا الورد نهج إلى الرشاد أين يهدي وإياي فارهبون كجسورونا ارهبوا كجسورونا كجاين يقول دم رأي بنا شيء إندي أكو أبدا ذا كجسورنا إندي أكو أبدا يتنشنتا ko ya wajaba a ce bawa yana jin tsoronsa to Allah in ka ji tsoron Allah ko ka ji tsoron komai duk wanda ya ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah to komai ma sai ya zama tsoron sa yake amma wanda yake bai ji tsoron Allah ba bai mai da lamarin Allah wani abu ba to shine fa sai Allah ya tasallada abubuwa da yawa a kansa amma dai ka tsaya ga Allah ya kafi karfin komai man hafa Allah hafa min kullu shay'in hafo ne ku ji tsoro na fitar tulofai a cikin barin cikawa wa gairihi da wani sadu na gairi ba wani na ba wannan ayar ta kunshi alkawari kyakkyawa ga wanda ya tsaya ga inda aka tsaye da shi ta kunshi narko kuma da azaba mai tsanani ga wanda ya bar inda aka tsaye da shi kuma ta shirar bisa cewa dole ne a tsaya a gode wa Allah dole ne bawa ya tsaya ya gode wa Allah Eh, yanda kuma ake faɗa wani dalili guda ko wani babban dalili da ya fi jawo bawa ya tsaya ya gode wa Allah shine ya ringa ganin girman ni'imar da Allah ya masa idan mutum yana rena ni'imar da aka yi masa yana hangen ni'imar da aka yi wani to ba zai iya gode wa Allah ba wata ran ko shi Abdul Hassan Shazali ko almajirinsa ne sai da Abdul Abbas Mursi yana muhadaba da Ubangiji Allah ya ce jalli gare shi sai ke tambayar Ubangiji ya ce ya Ubangiji ni yaushe ne za a ce na gode ma hakikanin goge ma sai Ubangiji ya ce san da baka ga wanda aka yi wa ni'ima ba in ba kai ba in ka dubi cewa gaba ɗaya ma ai ba wani wanda ne wa ni'ima sai kai to sannan ne ka gode ma sai ya ce a ya ubangiji ya za a ce ba wanda aka wa ni'ima in ba ni ba ga manzanninka ga annabawanka ga waliyai ga malamai ga sarakai ga su mulki ga masu mulki ga masu kuɗi duk wannan ba ni'ima kai musu ba sai ubangiji ya ce da shi to ai duk wa'annan saboda kai duk abin da na ba su saboda kai ne annabawan da manzannin abin da aka ba su wa suka kawo ba kai ba kai suka kawo shi yasa in ka dauka kai amfani da shi ai kai ka mori ba su manzancin kai ka ka mori ba su annarta malaman ilimin da aka ba su akan wa aka ba su ilimin ai akan su faɗa ma ne yasa an ka za kai aiki da abin da suka faɗa ma ba kai ka mori ilimin da aka ba su ba nema da aka yi musu ba dan kai aka yi musu ba masu mulkin danwa aka kawo su domin ka don su kare kan don su kare kan ta yi kai baka isa komai ba amma saboda ana shayin masu mulki in sun an taba ka za za su ce a shi yasa dole za a saurara ma inda a ce kowa shi zai kai da kansa wa zai kai ya zama kowa ya- ya ka karfinsa ta su ta kai shi Eh, haka nan masu kudin masu kudin kana kwance kana bacci amma mai kudi ya kasa bacci yana kan hanya ya taho da kaya don ya kawo ma daga nisan duniya in in ka siya ka mora waye wa aiki ba kai wa aiki ba ba kai wai wa aiki ba shi yasa ai duk abin da aka yi domin ka ne shi yasa ko yaushe bawa ya ringa ganin girman ni'imar da Allah ya yi masa ya ringa ganin girman ni'imar da Allah ya yi masa wal fa'i bil adi ayan nan ta kunshi cewa lalle a cika da alkawari wa annal mu'mina ta kunshi kuma cewa mu'mini ya kamata kada ya ji tsoron wani sai Allah yanda nan gaba Allah zai faɗa mana a gurare da yawa suratul azabi an faɗa annazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa aminu آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون wa aminu ku ba da gaskiya bi ma anzaltu da abinda na saukar gare ku min alqur'ani ne daga qur'ani hala kaunihi halin zama wa qur'anin nan musaddiqan ne gaskatawa ne lima ma'akum ga littattafan da suke tare da ku littattafan da za can Allah ya saukar muku qur'ani dan ya zo ya dace da su min taurati abin da yake tare da ku na daga at-taura a wajen cewa Allah ɗaya ne da kuma annarta da kissoshin da ya kawo wal mawa'id da alkawura wal adali bainan nasu da cewa lalle a tsaya ai adalci tsakanin mutane ai adalci tsakanin mutane da kuma hani daga saban Allah cewa a bar duk wani abin da yake saban Allah to duk littattafan Allah sun zo da wannan wala takunu awwala hizbin kafirin ne kan ku zama ku ne farkon kungiya da za su kafirce da wannan littafi da na saukar kun fi duk sauran mutanen zamanin ku sani da cewa Allah zai sauka da Qur'ani to kada a ce ga Qur'anin ya zo a maimakon a ce ku kuka riga kowa ba da gaskiya da Qur'anin ku koma a'a ku ne farkon masu karyata Qur'anin ku kiyayi wannan matsayi Mun- daga man da aka ba su littafi domin wanda za su zo bayan ku a za su biyayya ne gare ku shi yasa zunubin su zai zamo a kanku wala ta taru bi ayati kan ku ce za ku musanya samanan kalila amfani dan kankan iwalan yasira amfani dan kankan min duniya daga duniya bi ayati da ku ba da ayoyi na ku karbo amfanin nan kankani na duniya alati fi kitabikum wanda ta zo a littafin ku daga sifar manzo sallallahu alaihi wa sallama ko kuma kan ku ba da qur'ani don ku samu amfani kaɗan na duniya ku bar aiki da qur'ani don neman samun wata mamora ta duniya ko ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda yake ya zo da shi don cewa za a baka wani abu na duniya ɗan kaɗan a ce ka juya wani abu na qur'ani baya ko ka juya wani abu na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam baya to a kiyayi yin haka a kiyayi yin haka ai kada ku koye ta don jin tsoron don jin tsoron tserewa kubucewar abin da kuke samu min safalatikum daga na kasa da ku na daga shugabanci da dukiya aw min rusha ko daga rashuwa ko daga rashuwa aw min rusha ko daga rashuwa ya kawo samanu yana nufin wannan don dacewa da lafazin ishtarau wala tashtaru bi ayati eh shi yasa an kawo isti'ara ce isti'ara wadda aka yi tarshehinta da ambatan abin da ya dace da musta'aru minhu an yi tarshehin isti'ara da aka ambaci samanan kalilan to da cewa aka wala ta rubi ayati nafa'an kalilan ta sai zamo ba tarshe istiara ta zama mutlaka kenan a sannan wa ya fattaqun ku kiyaye lalle bawa ya kiyaye Allah fattaku ku kiyaye ni din nan ni ne za ku kiyaye in kuntum muttaqina sha inda akwai abin da za ku kiyaye kwafu ne ku ji tsoro na bil imani da za a yi ko a ce an ji tsoron Allah a ba da gaskiya da shi a ba da gaskiya da duk abin da ya umarni a ba da gaskiya da shi wacce ba ilhaki a bi gaskiya duk inda gaskiya take duk inda gaskiya take a bita wal irari an duniya da kau da kai daga duniya a kau da kai daga duniya kabbawa ya taba yadda duniya ko wani abu nata ya ja shi daga barin tsayawa a gaskiya ya tsayawa akan doron gaskiya a'a duk irin yadda duniya za ta zo a kau da kai daga gare ta a fuskanci gaskiya ba an ce shi musulmi ko wanda yake mumini ko da ya imani da Allah ya zama a'a ba ya daukan komai ko ba amfani da komai na duniya ba ba wannan ake nufi ba amma dai babban manufa shi ne kada duniya ta tsare shi daga tsarin Allah kada duniya ta tsare shi daga inda aka tsaye da shi a kai duk irin yadda duniya za ta zo to kada ta matsar da shi daga wannan matsayin to ala an kawo nisbin ko to alhamdulillah وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق صدق ناصر الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم babi na shida a cikin wanka shi wannan ya kunshi fasalai har guda uku fasali na farko a cikin dalilan